بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi insha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul fatir jiya mun kwana ƙarshen aya ta 41 tun daga bayani da Allah subhanahu wata'ala yayi da tsari da ya ba mu bayi na maiwa a bayan ƙasa huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ardi Allah ya ce Allah shi ne ya sanya ku mamaya kalifofi a bayan ƙasa wasu ne suka gushe kuma kuka zo kuma da ku gushe wasu kuma su zo ribar ɗan adam shi ne lokacin da Allah ya kalifantar da shi a bayan ƙasa a cikin rayuwarsa ya yi ƙoƙari ya yi amfani da wannan dama na wannan lokacin kafin lokacin gushewarsa nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hayataka qabla mautik ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ribatar rayuwa kafin mutuwa shine amfani da dama da Allah ya baka a rayuwa na shekaru na lafiya na wadata basirarka da dukkan nau'ukan baiwa da Allah ya ma ka yi ƙoƙari ka sarrafa su cikin ayyukan alkhairi kafin lokacin da damar za ta subci Allah ya ce dukkan abinda kuka riƙe kuke bauta koma bayan Allah yana magana da masu shirka da Allah Allah ce ba abinda suke da mallakarsa a bayan ƙasa daidai da ƙwayar komai duk abinda wani zai riƙe ƙul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillahi kaje ce min dunillahi kawai abinda ake kallo abun Allah ne a'a ba Allah bane Allah yace wallahi bai isa ba bai kai ba bai kawo ba daidai da kwayar komayya bai da mallakarsa shi yasa na daga cikin asara mafi muni bautan wani Allah ko bautan wani tare da Allah ko kafirce ma Allah duk waɗannan ƙalubale da Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa mu bayi ba a taɓa samun wadda ya mai da martani ba duk wadda aka tambaya sai su ce Allah ne duk wadda aka tambaya sai su ce Allah ne wa yake kaza wa yake kaza Allah ne wa yake kaza wa yake kaza su ce Allah ne ba a taɓa samun wadda ya bugi kirji ya ce ni ba ne ko kuma wane na ba ne Allah ya ce shi ne yake rike da sammai da ƙasai domin kar su zirɗe a kan bayi kuma idan da da su zirɗe Allah ya ce ku zauna ku yi tunani wane ne zai iya tsare muku su daga afkawa a kanku ko daga afkawanku cikinta idan ƙasa ne babu wannan dalili ne akan Allah ɗaya ne shi kadai ya cancanta a bauta mishi ba wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba to sai Allah ya ce
bismillahir rahmanir rahim wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا Allah ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim Allah ya ce kafirai quraishawa sun rantse da Allah Allah ya ce sun kure maneji wajen rantsuwa da Allah wajahadu billahi wa aqsamu billahi jahada aymanihim Allah yace sun rantse da Allah iyakar rantsuwansu la in ja'ahum nadhirun suka ce har idan mai gargadi ya zo musu har in Allah ya aiko musu da manzo a cikin su la yakununna ahada min ihdal umam Allah yace suka ce za su zama shiryayyu sama da yadda kowace ɗaya daga cikin al'ummomi da Allah ya taɓa turo musu manzo suka shirya. Allah ya ce sai da suka yi rantsuwa, suka ƙure maneji wajen rantsuwansu, don in za a yi rantsuwa sama-sama sai a rantse da lata, ko da uzza, ko da manata, idan an ƙure kwano sai a rantse da Allah. Wa aka samu billahi, Allah ya ce sun rantse da Allah. jahada aimanihim iya ƙarshen ƙure manejin rantsuwansu la'in ja'ahum nadhirun suka ce idan har mai gargadi ya zo musu la yakununna ahada min ihdal umam za su shiryu za su bi Allah za su bi manzon sama da kowace ɗaya daga cikin al'ummomin da aka taɓa aiko musu manzo suka shirya falamma ja'ahum nadhirun Allah ce to lokacin da mai gargadin ya zo sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma zadahum illa nufura Allah ce ba abinda zuwan san ya kare su Allah ce sai dada gudun gaskiya sai dada gudun gaskiya sun yi irin waɗannan maganganu da yawa tun kan zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam idan suka ji ɗuriyan ahlul kitabi sai su ce inda yadda waɗannan suke da littafi haka mu ma larabawa muke da littafi suka ce da Allah ya ga biyayya wa in kanu la yaqulun law anna indana dhikran min al-awwalin la yaqulun law anna indana dhikran min al-awwalin لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فكفروا به فسوف يعلمون Allah ya ce wa in kanu la yaqulun sun kasance suna cewa law anna indana dhikran min al-awwalin suka ce inda mu ma muna da wahayi muna da littafi irin wadda aka saukar ma al'ummomin da suka gabace mu lakunna ibadallahi al-mukhlasin da mun zan bayin Allah keɓantattu nagartattu masu bin shi da ikilasi suka ce inda Allah zai gwada mu ma ya ba mu annabta ya ba mu manzanci ya ba mu littafi suka ce da mun shirya sama da yadda kowace al'umma ta taɓa shirya ta bi Allah lakunna ibadallahi al-mukhlasin da mun zan bayin Allah na musamman fa kafaru bi Allah ce gashi mun ba su sun kafirci fa sawfa ya'lamun Allah ce da sannu za su fahimci kuskuren da suka tafka walau anna أهلكناهم بعذاب ولو من قبله أنا لقالوا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين Allah ya ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi inda mun halakar da su kafin saukar da alqur'ani kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqalu Allah ya ce wallahi da da su ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan Allah ya baka aiko mana da manzo ba yaya baka aiko mana da ɗan aike ba Allah yaya baka ba mu littafi ba fanattabi a ayatika mu bi ayoyinka min qabli annabilla wa nakza kafin mu kaskanta mu walakanta Allah da ka turo manzo da ka ga yadda da mu bi shi wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا.
أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا إنما أنزل الكتاب على طائفتين أو من قبل تقولوا أنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءهم موعظة من ربكم ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون har ma kana jin dundun ne ke Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun Allah ce ganin littafi mun saukar muku da alqur'ani mai albarka fattabi'uhu Allah ya ce ku bi shi wattaqu ku kiyaye dokokin Allah la'allakum turhamun za a ji kanku walau anna anzalna walau anna anzalna ولو أن أنزل الكتاب من قبل ولو أن أرى ما سيكرن تأينا نعم
هذا الكتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبل إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عن دراستهم لغافلون an ta ƙolo inama unzilal kitabu ala ta'ifatai min qablina Allah ya ce saboda kar ku ce ai an saukar da littafi ne wa yahudu da nasara kawai waɗannan an ba su attaura waɗannan an ba su linjila kafin mu wa inna an dirasatihim lagafilin mu kuma bamu iya karatun su ba balle mu je mu ɗauka mu karanta ka san Allah duk ta inda zaka sha kwana ya sani sai sha kanka shi yasa duk wanda zai mishi azaba sai ya tambaye shi ranar alkiyama abinda ya kawo ka wutan nan an taba maka bayani sai ka ce eh amma bayani to rantsuwa suka yi da Allah wa aqsamu billahi jahada aymanihim sun rantse da Allah wanda shine iyakar karshen rantsuwan su la in ja'ahum nadhirun in mai gargadi yazo musu la yakununna ahada min ihdal umam suka ce wallahi za su shirye sama da kowace al'umma da ta zo falamma ja'ahum nadhirun Allah ce to yayin da mai gargadin yazo Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma zadahum illa nufura Allah ce ba abin da ya kare su da shi sai gudun gaskiya sai nisantan shi manzon me yasa Allah ce istikbaran fil ardi wa makara sayyi Allah ce girman kai a bayan ƙasa da mummunan makirci ɗaya daga cikin tarko mafi haɗari da shaidan ke amfani da shi wajen ɓatar da mutum lokacin da za a gaya mai gaskiya shine girman kai Na'am.
shine girman kai daga lokacin da ka ga al'amarin girman kai yana barbaranka to kai saurin komawa zuwa ga Allah shi yasa qur'ani zaka ji ana ta qalal mala'ul ladina istakbaru qalal mala'ul ladina istakbaru qalal mala'ul ladina istakbaru duk inda Allah ya zo sai yayi maganan masu girman kai saboda su kafin su karbi gaskiya daga wajenka sai sun kalle ka ka kai matakin ka shiga cikinsu wa idh yatahajjuna fin nar
يتحاجون في النار فيقول الضعفاء سيقول الضعفاء للذين, للذين استكبروا.
استكبروا أي.
إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ولو ربهم ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا للذين استكبروا. وهكذا لولا القرآن.
أنتم لكنا مؤمنين mutanen annabi shu'aibu Allah ce qalal mala'ul ladina قال istakbaru min الملأ qawmi الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين to duk al'ummar da ta shuɗe har zuwa al'ummar mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kangare kaga yana faɗa da gaskiya Allah sai ce girman kai girman kai annabi dama yace batrul haqqi wa qamtun nas a gaya ma gaskiya kasan wannan gaskiya da ka ganta tsuran gaskiya akwai da ko ɗansa bai isa ya gaya mishi gaskiya ba saboda ka tsakaninsu da babansu duk abin da uban yake yi sai dai su yi ta kewayawa su nemi wa zai ma baban magana amma su ba su isa su zo su gaya wa babansu gaskiya ko su mai nasiya ba akwai da ko matarsa ba ta isa ta yi mishi nasiya ba to asalin original girman kai kenan Na'am.
duk wanda ka ɗara shi akwai da ƙaninsa ma bai sai mai nasiya ba amma muna fahimta Na'am.
to wannan alama ne na girman kai daga lokacin da kake mu'amala da mutane da zatinsu gudansu wadda ka fi shi a ran kafin na zati shine ma'auni to kana da girman kai saboda wannan kaninka ne kawai bayi da dama ya zo ya same ka ya ce yaya abu kaza da abu kazan nan da ake ya kamata a gyara shi bayi da dama bayi da dama in kana da wani aboki sai dai ya kewaya to girman kai kenan aiki suka yi domin sun raina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu وقالوا
ala لولا rajulin min alqaryatayn azim نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون wa qalu suka ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce me yasa idan Allah zai saukar da wannan alqur'ani ba zai saukar ma wani babban mutum daga cikin waɗannan garuruwa guda biyu ba idan a makka ne akwai su abu jahali idan ta'if ne akwai su urwatu ibn mas'ud al-thaqafi laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce a makka a rasa wadda zamu bi sai muhammadu girman kai ne ko ba girman kai ba Girman kai ne.
sun nuna waɗanda su suke so inda su ne da sun bi su to galibi in kaga mutum ya taɓe ko yana faɗa da gaskiya to girman kai ya ɗebe shi bayi so a gaya mishi bayi so a gaya mishi duka idan gaskiya ne da amana sun san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan fage gaskiyarsa amanarsa kamewarsa darajarsa to amma dai tun daga irin yanayinsa bai kamata a ce shi ne annabinsu ba jama'a mun fahimta? ko da yawa daga cikin masu mulki haka ne masu gaya musu gaskiyan in kawai yana kan kujeran to kawai in yace a risa to dole ku risa duka idan ya ga ɗaya bai risa ba to abokin faɗansa ne shi yasa idan gwamnatin ta zo mutuwa sai a yi mutuwar kasko saboda ba wadda zai shigo ya same shi ce your excellency abu kaza da abu kaza da abu kaza nan fa akwai matsala sai dai a koma gefe a je a yi ta zaginsa yana daga cikin matsalan da fir'auna ya samu ke su hamana da suke jikinsa banda rubta shi ba abin da suke wannan tubba da Allah ya ba da labarinsa a hun kairun am ƙaunu tubba'in.
أهم خير أو قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين Yana daga cikin manyan sarakunan Yemen da suka yi mulki mai ƙarfi a duniya, gashi Allah ya ambace shi a ƙur'ani. Ya taɓa fita wani rangadi. Lokacin da ya fita sai ya yiwo ta makka da ya kalli makka ya ga yanayin makka sai ya ce wa makusantansa zan yaƙi garin nan in shigo da ita ƙarƙashin masarautata akwai waɗansu fada-fada guda biyu na ahalul kitabi da suke cikin tawaga sai suka matsa kusa da shi suka ce ranka ya daɗe ka yi haƙuri mu wuce garin nan ba zai tabu ba mun karanta a cikin attaura annabin da zai zo ƙarshen zamani a garin nan da a haife shi Allah bai zai bar a taɓa garin nan ba sai ce musu wuce. aka zo madina ya ga madina da yadda take sai ya shawara ya ce za mu yaƙe su suka ce ranka ya daɗe mu wuce shi annabin in aka haife shi a can ya fara da'awa nan kuma madina nan ne base ɗinsa sai ya ce a wuce ba gashi Allah ya ambace shi da alheri ba amma kun ga ai makusanta ya samu na kwarai makusanta ya samu na kwarai amma fir'auna ba zuwa suka suka same shi وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون Allah ya ce wa kalal mala'u min qaumi fir'auna manyan mutanen da suke fadan fir'auna sai suka ce mishi yalla koyi a tazaru musa wa ƙaumahu liyufsidu fil ardi suka ce yanzu haka zaka zura ido musa da mutanensa suna cin karensu ba babbaka a masar yalla koyi yanzu shikenan ka hakura a tazaru musa wa ƙaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak musa ba ruwansa ba bin dokokinka yanzu laɓin haka da ka zo da ido ƙala sai ya ce sannu kattilo abu na'ahun ya ce to za mu karkashe 'ya'yansu gaba ɗaya ya zugu ko bai zugu ba ya zugu haka sai da suka kai shi cikin ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idha aradallahu bil amiri khairan ja'al lahu wazira sidiki annabi yace idan Allah na nufin shugaba da alkhairi sai ya sanya mishi waziri advisor makusanta masu gaskiya da amana in nasiya zakarahu in ya manta wani abu wannan makusancin sai ya tunasar da shi wa in zakara a'anahu in ya tuna sai ya taimake shi ya same shi cewa excellency lokacin da muka tafi campaign waje kaza mun yi musu alƙawarin da mu yi musu gada alkawari abin tambaya ne a wajen Allah waje kaza da muka je mun musu alkawarin za mu musu mashaya na dabbobinsu waje kaza mun yi musu alkawarin da mu gyara musu hanyarsu wa in zakara in kuma ya tuna a anahu annabi ya ce sai ya taimaka mishi wa idza arada Allahu bil amiri ghayra zalik annabi ya ce idan Allah na nufin shugaba da sun koyan haka ja'ala lahu wazira su'in sai ya hada shi da mugun makusanci akwai wanda shugaban ne da kanshi zai ga waɗanda zai taimake su ya ce musu wannan ku tuna mini sun share shi kenan sai ya sauka wata ransu haɗu da shi yana daga cikin abin da shugaba ya wajaba a kansa ya lazimta ma kansa ya dubi waɗanda ya tabbatar ko cikin abokansa ne da su iya gaya mishi gaskiya ai a tasowanka kasan kowa cikin abokanka kasan wadda koya ya kai shi ba zai ragar maka wajen gaya ma gaskiya ba sai ka ce to na ba ku makusanta na kai ka zan PA ko SA mai gaya wa gwamna gaskiya abin da ya kamata kenan ko mai gaya wa shugaban kasa gaskiya ka rufe ido duk abin da ne ka gaya mu tsakaninka da Allah saboda ka duk abin da ya taso duk abin da ya taso zai zo ya gaya maka za ka gane amfaninsa bayan ka sauka sayidina umar lokacin yana kalifa da yake mai zafi ne da alarmomi yake yawo idan zai damki wannan sai a ce kuzul afuwa wa amuru bil urbi wa a'rid anil jahilin yana kai damka sai an ramma jamshi ce yalla kai Allah ya ce ayi hakuri ayi yafiya ayi hakuri da jahilai sai ya ce wuce ka tafi haka ne haka ne eh tamansa mai girman kai shi baka yinsa baka yinsa shine ka saba ma ra'ayinsa ai annabi muhammadu sallallahu alaihi shi kadai zai zauna a tsakanin al'umma duk abin da ya faɗa daidai ne gaskiya ne duk abin da ya faɗa daidai ne ran da aka rantsar da sayidina abubakar a khalifa ya ce in kun gana kauce ko da ƙarfi ku dawo da ni wallahi abin da ya gaya wa sabai kenan ya ce in kun gana bauɗe ya ce ko da ƙarfin tsiya ku dawo da ni kan daidai amma shugaba zai fito bainar jama'a da shekarunsa da jikoki ya rurruga ashar a cikin mutane duk makusantan ba masu iya ce mishi yalla koyi haka bai dace ba ya yi rawa ya yi batsa ba wadda a makusantan zai ce ranka ya daɗe hakan nan fa bai dace ba in ya tashi ya rawa su masu tashi su kamara haka ne ko ba haka ba haka ne ko ba sa rawa in ya fara rawan su ba su tashi su rawa shekaru sun yi gardama shekaru sun yi gardama haka ne eh haka ne Allah ya samu dace amin Allah ya ce wa makarar sai da kuma mummunan makirci ɗaya daga cikin abin da ya sa suka ƙiyarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ce bayan girman kai sai makirci suna ganin shi bai cancanta ba to da'awar ma yayi za a yi a kawo da ita to makirci kuma yazo ba da abi ba girman kai yaya da a kawo da ita makirci makirci duka kissoshin annabawa da manzannin nan kaje ka bi kowa in ya tashi ba da labarin makircin da aka shirya mai annabi nuhu ya ce wa makaru makaran wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun wa makaru makaran kubbara wa makaru makaran kubbara Allah ya ce sun yi makirci makirci babban makirci duka duka duk annabin da ya zo dama kasan kowace al'umma haka aka jarabta kowace ƙasa akwai waɗansu ƙididdigaggun mutane miyagu a wannan ƙasar ko a jihar wadda dutsiyan da ake wannan sun zauna sun tattauna a tsakaninsu annabi ya gamu da su a makka su ne allah ya kaɗa ƙiyansu aka je badar duka aka zub da gawawakinsu النبي صالح وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون
يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun garin annabi salihu Allah ya ce akwai waɗansu miyagun mutane tara su kuma su tara su suka addabi al'umma in dai suka rufe kofa to duk ran lokacin da aka bude za a zo da sabon zalunci wa kana fil madinati tis'atu rahatin Allah yace cikin alƙaryar Annabi Salihu akwai waɗansu mutane tara yufsiduna fil ardi Allah yace suna mugun barna a bayan ƙasa wala yuslihun Allah yace ba su gyara qalu wataran sai suka yi wani meeting cikin dare taqasamu billahi ay tahalafu billahi suka ce kowa ya zo ya yi rantsuwa za fa ai kisan kai ne a zo a yi rantsuwa kasan har masu mulkin nan suna yi in wani za a bashi komishina ko cama ce to ka rantse za ka mun biyayya a'a ka yi rantsuwanka ka je ka yi abin da ya dace rantsuwa ba za ta kama ka ba akan zalunci kalu suka ce taqasamu billahi lanu bayyitannahu wa ahlihi zamu far musu mu kashe su cikin dare da shi da iyalansa abinda aka shirya a daren za a kashe annabi salihu da iyalansa duka thumma lanaqulanna liwaliyihi ma shahidina mahalika ahlihi idan an kashe shi da iyalan su kuma za su zo ta'aziyya ce ma ma ma shahidna mu halaka ahli mu ai ba ma magarin muna can ai muka ji labarin ai ga abin da ya faru su da su sa a kashe shi su da su fara turo shinkafa haka ne eh su da su sa ayi barnan su da su fara kawo kuma daukin gaggawa ma shahidna mu halaka ahli ya ce ai mu ba mu nan ma aka yi abin ya faru eh ba ma wajen wa inna lasadiqun wa makaru makaran Allah ce sun shirya makirci babba wa makarna makaran Allah ce mun miyar da martani wa makircin da suka yi fanzur kaifa kana aqibatu makrihim Allah ce doka dubi a ƙarshen makircin su ya kasance anna damarnahum wa qaumahum ajma'in Allah ce mun markada su da jama'ar su baki daya fatilka buyutuhum kawiyatan bima zalamu Allah ce ganin gidajen su sun zama kufayi saboda zaluncin da suka yi inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamun Allah ce cikin wannan labari akwai aya abin daukan izna abin daukan wa'azi Allah ce ga mutanen da suke da fahimta da kuma sani to makirci ba irin makircin da ba a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi an taba zama cikin wani dare suka ce a dauki matsaya ɗayan uku ka'idar zaman kawai ɗayan uku kuma da'awar an zo ƙarshe wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin Allah yace wa idh yamkuru bika alladhina kafaru Allah yace ka tuna lokacin da kafirai suka haɗu ana mitin ana shirya maka makirci li yuthbituka na farko ko a nemi wani kurkuku a kama shi da ƙarfin tsiya a sa shi a kurkukun ba zai fita ba sai ran da ya mutu a fidda gawansa au ya qutuluka ko a je a far mishi a kashe shi kawai kowa ya huta au yukhrijuk ko kuma a fidda shi daga makka suka ce babu na hudu annabi yusuf ma da aka yi mitin din ai zaɓi ɗaya ne kisa ɗan uwansa ne na- ya ba da shawara ya ce a a ƙara ya zama biyu ko a ɓatar da shi ko a kashe shi saboda ko dai a je a tsare shi a kurkuku ko a kashe shi ko kuma a fidda shi a makka Allah ce wayan kuruna wayan kurulla Allah ce suna makirci Allah na shirya musu martani akan nasu wallahu khairul makiri Allah shine mafi alkhairin masu makirci mana duk tugunka in Allah ya shirya maka nashi da kai da nakan sai ku fada eh to haka aka shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda sunaye banda ƙaryatawa a ce sihiri ne a ce waƙa ne a ce bokanci ne duka duka wannan domin a ribaci wawaye ga barin abin da ya zo da shi na shirya duk na cikin makircin da aka yi zama ake musamman ƙwararru ake gayyatowa a ce ku kalli muhammadu da kyau ku fitar da sunan da yanzu zai yaɗu a kansa wallahi akwai walid bin mugira an taɓa bashi wannan kwantarakin Allah ya ba da labari ko suratul muzammil ko muddassir
إنه فكر وقدر innahu fakkara wa qaddar Allah ya ce yayi shuru fakkara yayi tunani wani suna zai rada wa annabi da me zai jefe shi wa qaddar ya kaddaro ya kirdado abinda zai faɗa Allah ya ce
ثم قتل كيف قدر Sake ayan, إنه فك- إنه فكر وقدر
fa qutila kayfa فقتل و... فقتل كيف قدر thumma qutila kayfa qaddar ثم قتل كيف قدر Allah ya ce to fa qutila kayfa qaddar yadda yayi tunani da nazarin ma Allah ya ce an tsine mishi albarka yawwa ba yayi nazari ba to tun daga nazarin hasashe kirdadon da yayi me zai fada Allah ya ce an tsine mishi albarka lokacin kirdadon summa nazara thumma abasa ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر summa nazara da ya iso yanzu ya gaya musu abin da ya rereyo ya zo da shi zai presenting abin da aikin da aka bashi summa nazar ya kalle su ya shiru summa abasa wa basar ya dake ya tsume Eh, Allah yana kallon matsiyaci faƙala in haza illa sihirun yu'sar.
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ƙarshe da ya ce duka tsafe-tsafe ne kawai muhammadu yake yake jan mutane su waɗannan abubuwan da yake faɗa kaza kaza kaza kaza kaza yi faɗa faɗin su dama to duk na daga cikin makirci istikbaran fil ardi wa makar sayyi Allah sai yace wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ahlihi Allah yace kuma mummunan makirci bayi sauka sai kan ahalinsa wannan kuma sunnar Allah ne shine Allah ce fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin Allah yace ai ba abin da suke jira sai sunnar al'ummomin da suka shuɗe tsari da Allah ya biyar da al'ummomin da suka shuɗe falan tajida li sunnatillahi tabdilan Allah ce ba za ka taɓa samun canji a sunnar Allah ba walan tajida li sunnatillahi tahwila ba za ka taba samun sauyi a sunnar Allah ba ko position ba a canzawa walan falan tajida li sunnatillahi tabdilan shine a dauke wannan a kawo wani gurbin sa walan tajida li sunnatillahi tahwila shine a dauki wannan a dawo da shi gurbin wannan wannan a mai da shi gurbin wannan amma duka suna nan Allah ya ce a sunnar Allah ba za ka taba samun canji ba yadda aka ma waɗancan da suka yi makirci wa annabawa Allah ya ce abinda zai faru kenan duk dabarar mutum bai isa ya canza tsarin Allah ba yadda ka san ba yadda za ka yi matar wani ta ɗauki ciki ta haifi ɗan tinkiya in mutum ne mutum za ta haifa ita ma tinkiya za ta haifa akuya ma jinsinta za ta haifa saniya ma jinsinta za ta haifa to haka Allah ya sanya duk wanda yayi makirci wallahi sai ya sauka kansa wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ali karka yadda a zauna a shirya ma wani makirci da kai koransa ake so a yi a aiki me ake so a jefe shi da shi wani sharri ake so a mishi karka yadda karka yadda duk abin da aka haɗa kai da kai wallahi sai ya dawo sai ya dawo Allah ya ce wannan kuma sunnar Allah ce da ta gudana cikin al'ummomin da suka shuɗe tuntuni Allah ya ce kuma sunnar Allah ba ta canzuwa wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ali duk wanda suka shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan makircin banda waɗanda suka tuba daga cikin su irin su Abu Sufyan akwai wanda bai girbi abin da yayi ba babu babu Allah yace falan tajida li sunnatillahi tabdilan walan tajida li sunnatillahi tahwila to sai Allah yace أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا Allah ya ce, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim Allah yace ba za su yi tafiya a bayan kasa ba su je su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya ƙare Hausawa ai suka ce tafiya mabudin ilimi ko Allah yace to ku kewaya ku je ku ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace ku ya ƙare idan wata kujera kake zaune a kanta a office ɗinka in kana so ka more kujeran kaɗana wadda ya sauka a kujeran ya yi ritaya ka je ka kalli rayuwarsa domin kai ma layin da za ka bi kenan duk layin da kake so ka ɗauka duk layin da kake so ka ɗauka a rayuwa to akwai wanda sun bi layin har sun yi ritaya to in kana so ka more ma wannan hanyar to ka je ka bibiyi wadda suka gabace ka akan wannan hanya za ka ɗauki izina ya jami'in tsaro ne haka kawai zai tare mutum don cin zale ya sa shi ta tsallan kwado ya rima sa ya ta tsallan kwado ya ritaya yana zuwa da kanka da ka yi tsallan kwado karka yadda duk damar da Allah ya baka a rayuwa kai zalunci da damar idan hukunci ne a hukunta mutum bisa laifinsa daidai ne a hukunta shi amma banda zalunci amma banda zalunci Allah ya ce awalam yasiru fil ardi yanzu ba sa yi tafiya a bayan ƙasa ba fa yanzuru su ga kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya ƙarshen waɗanda suka gabace su ya ƙare kanu wa kanu ashadda minhum quwwa Allah ya ce su waɗancan sun ma fi su waɗannan na al'umman ka ƙarfi wa akthar amwalan wa aulada Allah ya ce sun fi su kuɗi sun fi su yaya duk abin da mutanen makka suke maka Allah ce su bi labarin waɗanda suka gabace ka adawa Allah ce suna gaba da su a komai samudawa suna gaba da su a komai mutanen annabi shu'aibu suna gaba da su a komai Allah ce su je su bi su ga yadda abin ya kasance ga gidajensu ga garuruwan da suka rayu wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa بالليل مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون الله يقول أي كنا وچه وسافيا دا مريتي تشكين غرورونس الله يقول براكو دوكي إذنا با idan ƙarfi ne na zalunci adawa lamba ɗaya ne su har suna gaya ma annabi hudu kullum ka tashi magana ka ce za a kama mu amana azaba amana azaba hudu waye zai mana azaba man ashaddu minna quwwa وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون wa amma ahadun Allah ya ce amma adawa fastakbaru fil ardi sun yi girman kai a bayan ƙasa bi gairil haq ba tare da haƙƙi ba wa qalu suka ce man ashaddu minna quwwa suka ce waye fi mu karfi waye zai iya zuwa ya kama mu ya azabtar da mu Allah sai ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah ya ce to basu lura ba Allah da yayi su ya fi su karfi shi Allah in zai yi ka da karfi sai ya yi ka kafi shi karfi to da Allah ya tashi halakar da su sai ya turo guguwa guguwa suka ga yadda take fancakali da gine-ginensu lokacin da suka hango ta suka ce alhamdulillah za a samu ruwa annabi hudu ya ce ba ruwa ba ne ba ruwa ba ne ba ruwa ba ne. masta ajaltun bi ya ce abinda kuka ce a zo da shi ɗin ne rihun fiha azabun alim iska ce da take dauke da azaba mai tsanani tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين Allah ya ce iska ce tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana markada komai da izinin ubangijinta ma tadharu min shay'in atat alayhi ما illa تذر ja'alat من شيء أتت عليه إلا جعلته duk inda كالرميم.
guguwar ta bi Allah ya ce to sai dai a zo a share kawai illa ja'alatu karam in dai ta bigu labarin gini labarin ice labarin komi babu haka suka karce karce karce iska za ta bi mutum to za ka iya tsere guguwa ne na'am haka za ta je kana ganin mutum na gudu har ka fara ganin kafansa ya fara rabuwa da ƙasa yadda jirgi ke tashi sai ta yi sama da shi can sai ta sako shi in ya faɗi sai kansa ya tsinke sakarha alaihim saba alayhim
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هسوما إني بكوي سخرها عليهم سبع ليال dare bakwai wa samaniyata ayyamin husuma da ini takwas kaga kwana bakwai cikakku tana kadawa a kansu sai da ta kashe su duka Allah ce fa hal tara lahum min baqiya Allah.
Allah ce ka sake haduwa da wani a cikin su ka je ka ga gidajen su ganan gine-gine da Allah ya bari don ya zama izna kai ka san ba irinku ne suka gina gidan ba kuma ka san ba irinku ne suka shiga ciki ba hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u هل lahum تحس rikza منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Allah ya ce ko baka taba ganin su baka taba jin duriyar su gaba ɗaya Allah ya daga su a bayan kasa to Allah ya ce in dai kafirci ne to waɗanda suka gabaci mutanen makka sun fi su ƙarfi da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin jiki sun fi su ƴaƴa sun fi su dukiya kanu wa kanu ashadda minhum quwwa Allah ce sun kasance su ne mafiya ƙarfi wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi Allah ce kuma bai kasance akwai wani abu da zai gagare Allah a sama ko a ƙasa wani abu a ce wannan abun zai iya buwayar ubangiji akwai abun babu innahu kana aliman qadira Allah masani ne Allah mai iko ne to sai ya ce ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا walau yu'aqidullahun nasa Allah ya ce inda Allah yana kama mutane bima kasabu da abin da suke yi na laifi idan kun yi a muku in ka yi a maka mata raka ala zahari hamin dabba Allah ce da yanzu duniya ba kowa yawwa kaji kowa ya ce gaskiya ne Eh, eh, gaskiya ne inda a ce kana yi a maka Allah ce da yanzu ba kowa Eh. a wani ku ya ce walau yi ake zullakun nasa ولو bi zulmi يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما نعم.
ترك عليها من دابة Allah na'am ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون walau yi ake dullakun nasa bi zulmihim inda Allah na kama mutane ya hukunta su da zalincin da suke yi mata raka alaiha min dabba a nan ma Allah ya ce da yanzu a duniya ba kowa Eh, da ba kowa a wani ku ya ce walau yi ajilullahu ولو linnasi sharras يعجل ijalahun الله bilkhairi للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي Kai Allah gani.
إليهم أجلهم
fanazarul ladina la yarjuna Fana- liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun Allah yace walau yu'ajjilu Allah lin-nasi sharrasti ijalahum bil khairi Allah yace idan da Allah yana gaggautowa mutane sharri irin yadda yake gaggauto musu da alkhairi inda Allah yana gaggauta amsa addu'ar mutane na sharri yadda yake gaggauta amsa addu'ansu na alkhairi la qudiya ilaihim ajaluhum Allah ce da kwanan kowa ya kare ka san wani in ya fusata ita kanta Najeriya idan ya banko wani addu'a har shi bai fita ba eh gaba ɗaya zai dunkule ya mulmulo to inda Allah na amsa eh to sai ku takarkara ku yi addu'a na sharri Allah sai ya watsar ku yi na sharri ya watsar in kun yi na alkhairi sai ya karba ya aiwatar muku Allah ya ce inda yadda kuke addu'an sharri yadda kuke addu'an alkhairi a amsa haka kuke addu'an sharri a amsa Allah ya ce da ba kowa ka san abin da baka fahimta ba yanzu wani inda za a bashi dama a bashi dama a ce ya roki abin da yake so yanzu a biya mai bukata wani zai ce kai ne bai so eh wani iya bakin cikinsa ya daga ido ya ganka haka ne eh Allah ce walau yu'akidullahu an-nasa bima kasabu inda Allah na kama mutane da laifuffukan su ma taraka ala zahariha min dabba da bai bar wani bawa da yake tafiya a bayan kasa ba walakin yu'akkiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah yana jinkirta musu zuwa ga wani ajali ambatacce kayyadadde shine ranar alkiyama idan kana yi ana rubutawa kana yi ana rubutawa kana yi ana rubutawa to akwai kuma inda za a je a karanta maka a biya ka fa'iza ja a ajaluhum Allah ce idan ajalinsu ya zo fa'inna Allah kana bi ibadihi basira to lalle Allah mai ganin bayi ne nan kuma duk abin da ake yana gani sannan kuma zai yi sakamako akan abin da aka aikata to jama'a wannan shine ƙarshen suratul fatih abin da muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure Allah ya yafi mana Amin.
sai kuma gobe idan Allah ya kai mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik